الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau goma ga watan sha'ban shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta mun tsaya darasi na uku a wannan sura mai albarka suratul daud za mu tashi darasi na hudu inda muka tsaya a daidai gaba ta ko kuma mu ce aya ta talatin da hudu ko da uku za mu tashi aya ta talatin da hudu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ba mu ikon aiki da abin da za mu ji cikin Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على خرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب idan ba manta ba satin da ya gabata muna kan kisar annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam bayan an gama da kama ya gunta annabi Dawud alaihi salam inda Allah yake wa laqad fatanna Sulaiman hakika mun jarrabi annabi Sulaiman alaihi salam wa alqaina ala kursiyihi sannan sai muka jefa akan kujerarsa jasadan wani jiki wani gangan jiki sun ma'ana to bayan wannan jarrabawar ta jefa gangan jiki akan kujerarsa ta mulki sannan sai ya koma ayi raja ila Allah subhanahu wa ta'ala sannan ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki qala rabbi inni bayan wannan jarrabawar annabi Sulaiman ya ce ya ubangiji ka zafarta mu ka yaje min wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di sannan bayan ka yaje min ka bani mulkin da ya dace da kowa ba bayana shi kada yake so ya wato shi banta da mulkin innaka antal wahhab fi lalle kai ne bayarwa ne ya ubangiji bala yace wa laqad fatanna sulaiman ay istabarnahu bi an salabna hu al mulka maratan mun jarraba annabi sulaiman mun kwace mulkin da yake hannunsa na dan wani lokaci Allah ya ba shi mulki sai ya kwace shi za wato faduwa zabe ko faduwa ko rashin mulki ba karamar jarabawa ba babba shi wanda ya taba shiga wannan matsalar kaje ka kalle shi sai ma sai ma bayani babban wato babban jarabawa mutum yana da ko mutum yana da kuɗi yanzu ya zo babu jarabawa ce babba shi wani abu da Allah ya taba wa mutum baiwa da shi yanzu babu sai ya shiga jarabawa babban wato ta gaske shi za Allah da kansa yake mun jarrabe mun jarraba annabi Sulaiman Abdullahi da Abbas da Mujahid da Sa'id bin Jubair da wasu suna cewa jarraba da aka annabi Sulaiman shine Allah ya jarrabe shi da wato wani shedan ya zo kwace karagan mulkin maganganu guda hudu ne ko shakka ba ba kan wannan ayar a matsayina na ɗalibi ne ta duba tafasir saboda irin abubuwan da za ka samu na duba tafsiri akalla ya kai goma wanda za ga duk suna kawo kusan wannan labaran duka abin da suke kawowa da na rairayo maganganu ne guda hudu kamar yadda malam wato ibnu tizai ya kawo a cikin littafin da shi sai rairayo hudun kawai amma ka koma ko dubi da tabari da sauransu za ka gaba eh kike koro ma labarai sai ka ɗau beji goma sha biyar ashirin kana bayani akan wai sababin nuzul na wannan aya labarai ne Isra'iliya masu tsumbin yawa to amma dukkule kusan guda hudu zaka kawo magana ta farko shine wanda suke cewa Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam yana da wani zobe a hannunsa wanda akwai sunan Allah a jiki shine kuma zoben da yake mulki ne saboda haka wata rana zai shiga ban ɗaki sai yake da wata matar ta jarada yana ƙaunarta sai ba ta ajiyar zoba kaga ya ba ta ajiyar annabta kenan saboda haka sai shi kan yazo wani jiran da ake kiran sa sakar yana zuwa yi mata dabara sai karbi wannan zoba ko ya zo a irin kamanni na annabi Sulaiman sai karba zoba kawai sai ko ba kan kujerar karakar annabi Sulaiman da ya zaman sa saboda haka da annabi Sulaiman ya fito yana zuwa sai sai jiran da ai ba shi ne mijin ba saboda haka sai shiga gari kawai in ya zanto wannan aljanin shaytanin shi yake sarrafa mulki har tsawon kwana 40 kun ji magana ta farko magana ta biyu wanda suka ce a wani lokaci ne Annabi Sulaiman ne yaki da ya yaki wani basara ke yi shi da yaki to ce samto wato a cikin waɗanda aka yi wato akwai wata wanda take Esther ko matar ta kyakkyawa sai annabi Sulaiman ya ji yana san ta ba yazo ya aure ta to ita kuma tunda ba musulma ba ce arniya ce kuma ya jarrabu da kanta idisi tana so a yi mata a sassaka mata hoto na mahaifinta wannan dalilin ya janyo aka sassaka mata hoto sai ta koma bauta ba dalilin wannan abin da yake ya janyo na bautar wato gunki da ake a gidan annabi Sulaiman ya Allah madaukakin sarki ya jarrabe shi ya kwace mulkin tsawon kwana arba'in saboda bautar gunki da ake a gidansa magana ta biyu ke magana ta uku shine na cewa Allah ya ba Annabi Sulaiman wani da da yake mutukar kaunarsa sai aljanu suka yi mutum suka ce kun ga wannan dan da yake so muka bari ban Sulaiman ya rasu shi zai shiga da mulkan mu shi kenan mu mun tashi a bayi haka zan yi tafiya suka yi abin da za su yi kayan mutu saboda haka bayan ya mutu Allah Sulaiman ya shiga damuwa shine magana ta uku magana ta hudu kuma ita hadisi ta tabbata ma hadisin muslim cewa annabi alaihi salatu annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wata rana yace yana da mata ɗari wata ruwa ya tace 70 yace yau din nan sai ya ce wa ya dakin su gaba ɗayan su kuma kowace sai ta haifi ɗa idan ya je za ta yi conceiving za ta samu juna biyu sannan za ta haifi ɗa jarumi wanda zai fita jihadi don ɗaukar kalmar Allah to sai mala'ikan ƙalilin da yake gadin ya ce kace insha Allah sai bai faɗa ba to sai kowace wata ɗau juna biyu wace guda ɗaya ita ma ta tashi haihuwa sai ta haihu rabin mutum shi wannan hadisin ya tabbata hadisin musulmi ingantaccen hadisi to wayannan maganganun gaba ɗaya da aka yi gaba ɗaya Isra'iliya ce labarai ne Yahudawa suka faɗa wanda Yahudawa kuma sun saba kirkiro maganganu su dangarawa annabawa marasa kyau mun ji tun a kisar Harut wa Marut in za ku iya tunawa tun daga nan suke kirkiran magana su tsora wa annabawa a to karewa kamar yadda na duba a zuwa ulbayani yace to karewa haka usaini shi ba da yazo yana bayani yace karewa Allah ba sun maza wannan dara annabawan ba cewa suka inna Allah faqirun wa nahnu abniya Allah talaka ne su ne masu gudu sannan kuma suka ce yadullahi maglula gullat aydihim wa lu'inu bima qalu suka ce Allah marwaci to wanda suka iya ga yawa Allah wannan wanda Allah ya aiko dan sun ga yawa fiye da wannan ai ba za ka yi mamaki ba saboda haka gaba ɗaya labarai ne abun mamaki duk inda kaje za ka har ibnu abbas wato yayi ruwaya sai a gurin su amma ko da ka ji wani ya inganta isnadin ya inganta amma matanin bai da kyau bai inganta ba domin kalmomin da aka tura annaba idan ka kalla ka bai da wani yake fada a tafsirin sa yake haka ne annabtar ta koma zobe kenan ta koma zobe babu isma da Allah ya alƙawari zai kare annabawansa da ita babu ya kawo maganganun da yawa da ya ruke wato wannan maganganun duka wancan maganganun guda uku da muka faɗa ba su inganta ba illa kawai ɗaya da nayi mamaki da na ganta a cikin audahul bayan an kawo amma da ƙarshe da na koma na tsara koma sai na koma gurin wannan Muhammad Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Shahaba a cikin al-Isra'iliyat wal Mawdu'at yana da littafi mujallali daya gaba ɗayan kisoshin gaba ɗayan su sai ne rugurguza su yace ba ɗaya da ta inganta ba ɗaya da ta inganta gaba ɗayan su ba su inganta ba sai wannan kawai da ta tabbata a ta wannan hadisin cewa Annabi Sulaiman ya ce zai kewaye matansa bai ce insha Allah ba ta kaɗai ke ingantacciya to saboda haka laukar fatanna Sulaiman wa alqaina ala kursiyi jakadan ana nufin wannan wato saduwa da iyalinsa da yayi na cewa za ta haifi ƴaƴa kowanne kuma ɗan zai zama namiji jarumi wanda zai ji haya yace insha Allah wai kace ingantacciya saboda haka jasadin din da ake nufi ana nufin gangan jiki shine sai ta haifi rabin da in ma'ana to yana ganin haka sai Annabi Sulaiman ya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ya duba zuwa gare shi wannan magana ita ta bi inganci din labaran da aka kawo su inganta ba to yana ganin haka ba sai ce kala ya ubangiji rabbi inni wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya ubangiji ka zafarta mu ka bani mulkin da bai dace ba zai dace da kowa ba a bayana innaka antal wahhab lalle ubangiji kai ne mai bayarwa ina yawan faɗa kana tadabburin alqur'ani ka duba kaga cewa sunayen Allah yadda ake roƙon Allah da su shine ka iya zabo suna bayan ka iya faɗa ka yi imani da shi ka iya faɗar sa yadda yake daidai sannan ka san ma'anarsa sannan za ka iya apply ɗin sa gurin da ya kamata ku kalli tsarin addu'ar Annabi Sulaiman rabbi jinni wa habli sai ce ka bani mulkan wani mulki da layan baki ne ahadin min ba'di ba zai dace da kowa ba bayana wato duk wanda zai zo matsayin da zai samu na irin wannan mulkin sai dai kasa da ni sai ce innaka antal wahhab cewa ya abashi sai dauko sunan Allah al-wahhab yi amfani da shi kamar yadda muke faɗa cewa idan idan kana son arziki to sai kai amfani da suna ar-razzaq ko ar-raziq idan ilimi kake so al-alimu za ka dauko wannan muna yau fara musamman saboda alarammomin da suke tahajjudi da alqunuti a tarawih mutum ne zo yace Allahumma dammir al-kafarata wal munafiqin Allahumma dammirhum tadbira sai kuma ya rahama rahi ya rabbal alamin bai dace da gurin ba tunda ka ce a rufe wasu ai wanda zai da koya kauyi ya aji don bai dace babu dabaka ai gurin da zaka ce alhamar rahim shine Allah ka ji kan musulmi wanda suka mutu na da da yanzu ka ce ya rahmar rahim to saboda haka haka ake amfani da sunan Allah eh shine innaka antal wahhab wannan ma akwai hadisi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Bukhari ya rawaito shi a cikin Sahih Bukhari ya wata rana Ifriti wanda yafi kowa ya cikin aljami shine Ifriti min aljin saboda haka ya annabi yana sallah ya kuka ba eh annabi alaihi salatu wassalam yana cikin sallah sai Ifriti ya kuko masa dan ya yanke masa sallah ta kawai ya kawo bar kamar yadda kai ba za ga in baka yi wasa ba baka fara tunanin wani abu kana fara sallah sai wani aljani sai ta ne shinzar da annabi yake sunansa shingabu sai zai fara gaya ba kaza shi ne ibnu taymiya yace in ka manta abin da abin da yake a cikin daki kai ajiya to dai ka tare sallah an baka wada ba shingabu zai tuna ba kwarai kuwa dan zai zo ta gaya ba ai an yi kaza da sai ka tuno kana fara sallah dan ya dauke ma ladan sai ce ai fa yana guri kaza sai gurin ya zo annabi alaihi salatu wasalam dan ya yanke masa sallah annabi yace sai Allah ya dora na akan sa saboda haka sai na rike ya kama shi da hannu yace nayi niyyar in daure shi a cikin dirka daga cikin dirkokin masallaci yace kawai sai na tuna cewa Annabi Sulaiman ya roki cewa ya ubangiji ka bani mulkin da zai dace da kowa baya na ba saboda haka shi zai kyale amma annabi yace haddancin yawunsa saboda wato dancin yawunsa saboda sabai sun daina haka a'udhu billahi la'natullahi alayka a'udhu billahi minka ina neman tsari a gare ka yana dalla sun ga yana haka da hannu Allah ya tsine maka yana ga yawa haka sai da injin ta kalli ya sai yake ai wani aljani ne ya zo mu yana so ko shi dani yana so ya yanke min dalla shine na shaki saboda haka har harshen sai yana taba hannuna sai da yawun shi wajen shi hannunsa wato yawun shi ya taba min hannu yace ba dan annabi Sulaiman ya roka ba da so ne daure ya yaran Madina yara a Madina su yi rika wasa da shi a dukkan masallacin to shine kaga ya tabbata cewa wato Allah ya tabbatar wa annabi Sulaiman wannan mulki cewa da ba zai dace da kowa ba shine yake innaka antal wahhab lalle kai ne mai bayarwa sai Allah yake
فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب الله ملوكتين تركيتي فسخرنا له الريح bayan waccan jarabawa sai muka hore masa kuma iska da jirgi amurki tana gudu da umarnin Annabi Sulaiman kamar da mun biya a suratul Naml a baya cewa tana gudu da umarninsa kaga a can gurin cewa yayi mun hore mata iska asibatan ko wato bi karfi nan kuma sai yace ruqa'an wanda take wato mai sauki ina ba da take ba tin karo wannan sassaukar iska din kuma mai karfin gaske shine aka ce yayin da ana nufin san akibatan yayin da wato iskar za ta kai in za ta kai ki guri kamar jirgi ne in zai rike ai karan fara za ku ga wato karfin sa ya fi yawa har sai ya daidaita shine za ga wani jirgi zai tashi wata har amai kike ko wani ya fitsari ma saboda tsorata musamman wanda ya fara hawa hawan farko isa sai a gaya ma cewa to kan tsufa zai kaza wannan kafin ya je ya fice ta saboda karfin da yake amfani da shi zai ga wasu shiga wani yanayi to shi ne ba da zaka ce ba cin karo shi kuma ruka din shi ne yayin da zaka sauka ko kuma yayin da yake ce ta azama shi ne ruka wato cikin nutsuwa a rakuwa shi ne dama a hankali zaka je dan tajiri zira akwai rakawa wani arabi ne kaza ne rakawa ana so ba a so ya samu tashbi idda idda ya ce ta idda dama saboda haka ba a bukatar wannan to shi ne yake cewa fatakalna lahu riha tajri bi amri ruhan wanda take cikin nutsuwa haitu asab cikin da yake so yake take yake take yalla yake wace ya ila bayan an hore mata wato iska kuma sai muka hore mata shedanu ya kace shedani shine mara ji ko cikin mutane ko aljanu da Allah yake kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwa ta mutayyina al-insu wal jinni ko yuhi ba'dhum ila ba'dhin ita ce ko yawa saboda haka kowanne annabi Allah wa rahmatin sarki ya hore masa abokan gawa waɗanda suke cikin mutane da aljanu shedanin cikin mutane da cikin aljanu domin shedani a cikin aljanu shine maraji Allah ya ce wa Allah min nasali'una wa minna duna dalik to wanda yake ba maraji ba ba a kiran sa shi dani cikin aljanna shi dani a cikin mutane shine shi ma wanda yake kangararre cikin mutane ko aljanna to sai Allah ya horo da Annabi Sulaiman cewa wa'annan marasa jin shedanu za ka zo ka tadda su a fada kamar da yanzu mutum yana ji yana ji da mulki yan siyasa wanda suke harkar wajen iya ai za ka duk wani dan daba daga zuwa ake a gayyato shi a cikin wanda karamin dan daba in zai yi tsiya sai da yaro zai ga iyayen gidansa a gurin to duk wanda yake ji da tsiyarsa da ya taso mutum ne ko aljani idan ya to zai ga gaba da shi a fadar Annabi Sulaiman to shine Allah ya ce Allah ya hore masu yana sarrafa su shine wata ya dina kullu banna'i sannan kuma a cikin shedanin duk wanda ya kware a gini kwararre a gini to tsakani da Allah shi aljini ko bai kware ba kace ba gini ai ba a jawa mai domin bulan sai dauko kamar girman masallacin nan gini gudo daya za a jawa mai shi to wai da wasu bulani guda biyu a Madina suka kalli manaran nan wannan dogayen manarorin guda biyu eh eh cewa in daga gaske amma wannan dai sakko da shi akai daga sama ba gina akai ba sai ɗaya wa fuladin ya ce kai maza ma hukaci ya ce mala'iku ne suka gina kaga dai an kuma to saboda haka wace ya inna kullu banna'in Allah ya hore man magina waga watin da masu shiga cikin take karkashin ruwa su dauko gwalagwalai da lu'ulu'u da azurfa duka a cikin ruwan har wannan mulkin ya kai mulki ruwa domin ana buƙatar dukiya kawai sai za ku ɗebo ta karkashin ruwa gwalagwalai da diamond duk su za a kwasu shine kullu banna'in waga wasu sai Allah yake wa akharina dadin dadawa a fada annabi Sulaiman yace sannan kuma wasu daban daga cikin aljanun muqarrani ne suna daure fil asfal a cikin maruruwa duk wanda ya rashin ji sai annabi Sulaiman ya ce ku daure ga wannan da an sa ta amari kaga duk wanda ya zo da rawa kai zai zai ga fadar tana da mutane kashi kashi duk iya ka za ga an mutu ta to sai mutum ya shaba wa kan ruwa to sai Allah yake wa akharina muqarrabina ila asbar ila asfar sannan wasu daga cikin su kuma na daban suna nan ila asfar cikin maruruwa shine dan idza jaa ramadan futihat abwabul janna wa sufidat shayatin ko yawa ita ce kalma sai Allah yake hada hada alauna wannan kyautan mutum da muka yi ma kai annabi Sulaiman domin wato jarraba da aka yi mar a can yaki kullum abin da ake gaya mutane idan Allah ya ba baiwa ku kalli wannan idan Allah ya baka kuɗi to ba zai kyale ka kawai waje ya dan taba ka ta wani guri don ya ga ya za ka sarrafa ya za ka yi mu'amala da shi sai taba ka ta bangaren da kawai za ka iya tafiya din ko ta bangaren matanka a cikin matanka sai matanka sai a samu wata mara kirki kai kana iyayen ka amma kana rashin mutunci jarabawa ce kuma Allah ya jarabe ka ka ta sakin da ko kuma a bar nan gurin a dawo kan yaya ta kago gwara mace za ku iya rabuwa amma sai dawo kan yaya kuma sai a taba ka nan a ganin baya za ka yi ko kuma idan duk ka dan lake nan sai a koma gurin aikin ka a yaran ka a samu wani yara ba ba ba da bane yaro ne ka da ku da ji kana son sa amma sai kai ba ta a gurin a gurin ka yau ibu kaza baka an karama sai ga in an zo karshen shekara sai ga ya ci rabin dukiyar kuma ya san gurin su sai biye da kowa a yayanka duk wannan jarabawar shi sa idan Allah ya ba jarabawa kawai idan ya ma wata baiwa to sai ya gwada ka dan ya gane na ta ne kai domin ba a gane mutum na sha faɗa wannan misalin ko mata ce take zaune da ita lafiya da wuce kara goma to har yau baka san ta ba bata san ka ba irin da aka samu matsala aka samu standard candy kaga irin yadda reaction din da yake ita ma ta gana ka to anan za ku gane zaman zai dore domin a wannan lokacin da aka dan bata da minti 10 ashirin kwana daya a lokacin ne za ka idan za ka yi ma shari bi shari ce to ba ko da sai ji fada za a fada abin da babu kai ba sannan kuma wata kila a shekara goma nan sai ka tara ka sai ka ce 2010 da ya auro ni a 2011 yayi mun kaza sannan 2013 za a yi kaza yayi mun kaza to kaga ashe ta ciki na ciki ake idan ko kaga tun babu wannan kawai iya wannan matsala aka tinkara kuma aka magance ta to za a yi zaman lafiya ko an yi fada za a shirya za a kika ji amma wanda za a zo a rika tuno kayan baya to akwai matsala to idan kace kai na Allah ne baya barin ka haka kawai isa duk lokacin da aka tafi lafiya lauci Allah ya tambaye ki ko kun ce na Allah bane to Allah baya haka am hasibtum an tadkhulu aljannata walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin wa liyumakkisa Allahu alladhina amanu wa yamhaqa al-kafirin wannan shine sunnar Allah da an yi tafiya an yi tafiya sai a raine yamijallahu al-khabitha min at-tayyib a raine ya abani wanda ke bara gurbi da ba ya tuhudu ba Abdullahi dan Ubayy dan Salul ba za a gane shi ba domin annabi ya fito shi yana cikin waɗanda suke gyara wa bayani ya rike ba kirari amma da ya tuhudu yazo ya kai wurfiya kowa ya ganshi cewa munafiki ne gaji nan yana zuga mutane cewa wallahi karku bi da mun je karkace mu za duk kai bai matan mu matan mu su zama gogwai ƴaƴan mu su zama marayu aka yi rika tsere daga mutum ɗari uku dona suka ki zuwa ya ce gobe abin da ya janyo aka fara yi musulmi illa karan faru kenan kafin Allah ya tsora su akan kafiran daga baya dan sanuni shi ya haifar da wannan sai shi sa muka ce matar da ta zo kana da kuɗi ka talauci ta iya zama da kai to wannan mutum ne ke da gaske za a yi zama amma wadda ana shiga talauci an shiga da sarki ta ce sai ka bata takarda to zaman kuɗin ka take duk da dama an gaya mun cewa wai yanzu da ta aure ka wai wanne ji a gaban a kasuwa wata tana cewa kawai wai kin ci gida a Kano wai zo ta yi namiji wai ta ci gida a Kano wannan ba ba har ina shi za na gaya wa injiniya kwanaki nake musu turu lob ya kare kin ci sauran kaza to cikin ya tafi yanzu tana da kuɗi duk matan da kake za aura za ka aura wannan sai irin musiba ce kawai wai da ɗaya dai ba aka ce ta ci gida a wani gari ya auro ta wai aka yi ake kauta ke sai ta wannan wai ta ci gida a Kano saboda me kuɗi take aure gidan ma a Kano kaga daga nan sai a tafi Abuja kuma tana kuma yi gowon ta ci a Abuja Allah ya kore ai ba ta wannan tunanin kukan to saboda haka wannan shi ne Allah sai ya jarrabe ka ya ga da ya baka dukiyar ya za ka yi sannan idan aka yi mutum jarrabawa abin da ake so da shi shine ya koma zuwa ga Allah dan nisa dai idan kai irin wannan to sai Allah ya ba ta goma kamar yadda yake yi wa bayin Allah a baya to wannan shine wa akarina muqarrabina fil asfat yace hada adauna wannan baiwan mutum Allah ya gaya wa Annabi Sulaiman famnun ka ba wa duk wanda kaga dama aw amsi ko ka rike abaka bi gairi hisab ba tare da ba audit yadda aka ba ka kawai ka ba wanda kaga dama ba za a zo bayan ka zama teno gwamnatin ka ta kai a zo a ce to ya kai ka kashe kaza ya kai ba wanda yake daidai ya ne ka kai amma da ka ba audit wani yana karshe ma za a yi hadin ko ba za a fara audit cewa ya kai kaza kaza ba wani ba Allah ya yi rijaya fa ki yi yace amma kafin ya gama kwashe kaya sai zo ya tara an fito mata kaya wani yace shi ba ma zo shi rijaya yayi to kaga wannan wajibi ne a auditing ke za a sani biyar da sai an ga guri kaza ya yi zani kudi kaza ya wuce za a cikin sa in ba wasa ba gratuitin da zai karba duk baki zai biya dai to shine Allah yake ga Annabi Sulaiman karshen baiwaci ne da abin da muka baka duk wanda ka ga dama ka dauka ka bawa wanda kuma baka bukatar bawa kai ka rike abinka kuma ba auditing sai Allah yake wa inna lahu indana shi annabi Sulaiman a gurin mu lazul ba muku tanti ne yana da matsayi shine lazul ba ai qurban shine zulba ma da abu domin illa li yuqaribuna ila lahi zulba ai qurba wai haka kace ba ba bauta musu gidan wato su kusanta mu zuwa ga Allah mutukar kusantawa ba su bautawa a mutane ko mala'iku ko gumaka wallahi yake wa inna lahu indana annabi Sulaiman a gurin mu yanzu ba yana da matsayi kwarai da gaske wa husna ma'ab sannan yana da kyakkyawan makoma sai Allah yake واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب Allah madaukakin sarki yake wa Qur'an da na ayyub ka ambata musu bawan mu Annabi Ayyub alayhi salatu wasalam bayan Annabi Sulaiman da ba su yake to Ayyuba saboda haka ambata musu shi idna da rabbahu lokacin da ya kira ubangijinsa anni masani shayda ne ya ubangiji ni kam shaydan ya shafe ni bi nusbin da wahala wa azabin da kuma azaba sai Allah yake urkub bi rijli to ka dan buga kafarka a kasa hada muktasalun barid wannan wani ruwa ne da kake gani da za ka yi wanka da shi ne sanyi wa sharab sannan kuma ka sha annabi ayyub da yawa shi ma kawai da muka faɗa akan annabi wato Sulaiman shi ma Isra'iliya ta kika koma wayannan da daban za ka ga suna da yawan gaske yahuda sun kirkira labarai sun jingara annabi ayyuba ba su yawan gaske su ma duk wayannan da ba sai sun da na fara sun kawo su sun faɗaɗa wani in ka fara karatun ba sai ka gaji wallahi akan abubuwan da ake faɗa kawai akan annabi ayyub shi ma to shi ne ma ne ya faɗi wata magana ne shi ya ka ɗan magana kaɗan da yake cewa yazkuru ta'ala abdahu wa rasulahu ayyub Allah yana ambatan bawansa kuma manzansa annabi ayyub alaihi salam wa ma kana salahu ta'ala bihi min ad-dur da irin abin da Allah ya jarrabe shi da shi na cuta sai da sabi a jikinsa wa malihi da dukiyarsa biyu kenan wa waladihi da kuma wato ɗansa ko ƴaƴansa a talan yauka min jasadihi magraz ibra kaliman ciwa kalbi kaji wani abu da ya kawo daga cikin maganganun cewa har sai da ya zanto jiki annabi Dawud saboda ciwo ba inda za ka dora allura ba sai da ciwo a gurin ko ina a jikinsa ciwo ne ولن يبق له من حال الدنيا شيء يستعين به على مرضه وما هو فيه sannan duk abin da yake da shi na dukiya sai da ya kare abin da zai ci abinci babu wanda zai nemi magani babu gaira anna zawjatahu hafizat wuddi banda wata matarsa da ta kiyaye kauna ita ba ba ba soyayyar kan hanya aka yi ita kaunarsa take ki sai zanto ita kadai ta rage mata tana kaunarsa da imani ha billahi wa rasuli zawar ta yi imani da Allah da kuma annabin Allah annabi ayyub fa kana taqdimu an-nas bil ujrati wa tud'imuhu har sai ta fita ta yi kodago wanke wanke take ta je aka ta yi kirbe ko wanke wanke idan ta gama aka ba ta abinci sai ta zo ta kawo annabi ayyub wa taqdimuhu na'awan min 18 sana sai ta rike ma wannan hidimar tsawon shekara 18 ana wannan yanayi ba ta gajiya da jiwa وقد كان قبل ذلك في مال جزيل kafin nan annabi ayyub biloniya yana da kudi wa auladin yana da yaya kuma wace akan sanne yana da yalwa abkawa duniya dai Allah ya bai wasu liba jami'a zali gaba ɗaya wannan suka kare a ta'ala bil alu ila an alka ala mazbalati bale yace har sai da aka yi matakin da wai aka je aka je ba shi a bola aka yi daga cikin wato bololin da ake da su wala fada hul qarib wal ba'id na kusa da nan nesa kowa ya wace da yiwa ruwan zuri saboda ciwo kawai yiwa zauje ta huban da matarsa fa inna kanat la tufariquhu sabahan wa masa'an to ita ba ta rabu da shi sabo da yamma kullun tana tare da abunta illa bi sababi khidmatin nas in ba kwari gora ta ba to ba ta rabuwa da shi ثم تعود إليه قريبا تداو خسدك باين تاني موت أبنتي فلما قال المقال يا إن لوكة يته وشد الحال الأول يتننجا وانت على قدر المقدور sannan wato abinda Allah ya tsara man na kaddara ya zo karshe wa tammal ajrul wato muqaddar ajalin da aka kaddara ya zo shi ma tabara ila rabbil alamin to sai koma zuwa ga ubangijin dalikai wa ila al mursalin kuma ubangijin manzanni shine Allah ya faɗa a cikin suratul suratul anbiya yace rabbi anni masani ad-dur wa anta arhamur rahimin ya ubangiji ki ta ta shafe ni kai ne jin kan masu jin kai Allah yake faka shafna lahu ko aka aka ce fasta jabna lahu wa kashafna ma bihi min duri Allah yake muka amsa addu'ar annabi ayyub sannan muka yayi duk abin da yake damusa wa atainahu ahlahu wa mithluhu ma'ahu rahmatan min indina wa dhikra lil 'abidin cikin suratul anbiya yake yace muka mai mata da abin da ya rasa na iyalansa da dukiya duk mun yi haka ne dan ya zanto abin cincin ga masu bautar Allah na baya duk wanda Allah zai jarrabe shi da wani ciwo to ya tuno annabi ayu to shine abin da yake faɗa yake wa bi hadhihi al-ayatul karima anan da yake cewa rabbi anni masani shaytanu bi nasbi wa azab ya ubangiji ke dan ya shafe ni da wahala da kuma azaba to wannan kamar da muka faɗa shi ma yana cikin wato kisoshin da ake kawo ka annabi ayyub alaihi ayyub alaihi salatu wasalam bara mu ji hadisin da ibnu jarir ya kawo a cikin tafsirin sa daga Anas bin Malik yana cewa inna nabiyallahi ayyub alaihi salam labita bihi bala'uhu 18 sana annabi ayyub ya zauna tsawon shekara 18 yana cikin jarabawa wala fada wal qarib wal ba'id na kusa da nesa kowa ya guje illa rajulaini banda mutum biyu su kuma suna cikin makusantansa suna zuwa da safe gurinsa su zo da yamma su kaɗai suka rage masa akwai wannan wato abdullahi da abbas anas dan malikai ya kawo wannan ruwayar shi ma to kamar yadda muka faɗa akwai wanda suka kawo a isra'iliya cewa komai sai da ya kare a jikin sa banda harshensa da zuciya kawai su kaɗai ne ba su taɓa ba komai amma sai da ya zago ne wasu kuma suka ce a irin ciwon nan kamar yadda ake cewa karzuwa ita ce ko ina a jikinsa amma banda harshensa domin da shi yake zikirin Allah da kuma zuciyarsa to gaskiya shi ma wayannan labaran da aka kawo gaba daya ma anzalallahu bi hadhihi sultan su ma kawai abin da zaka ce Allah ya jarraba annabi ayyub da ciwo ya tabbata ya rasa yaya zuciya ta kare sannan kuma Allah ya faɗi cewa idan ya gaje shi yana rashin lafiya ko shakka babu ya samu wannan matsalar ta rashin lafiya amma ba wai yadda ake faɗa ba cewa ya rubuce ya kaza ya dagwaje shi ma labarin Yahudawa ne su suka faɗi wannan a kansa bai inganta ba abin da ya inganta kawai shine ya yi rashin lafiya doguwa tsawon lokaci bayan shirin da suka yi ma kuma har matar ita ma ba su wata ba sai da koma kanta za mu ji nan gaba sai sai Allah madaukakin sarki bayan ya ji addu'arsa ya ji kiransa zuwa gare shi sai amsa bar addu'a da ya amsa addu'a sai yake urkub bi rijli ka dauka baka ka buga a kasa kun ga sai inda zaka gane ƙaryar Isra'iliya domin a Isra'iliya kan ce ba komai da ya rage a jikin gaban da ake da ni zuciya dodo ta kafa ya dauka ya buga a kasa yanzu Allah yake dauki kafa ka buga a kasa haza muka san ruwan nan da zai rika bulbulowa ta karkashin kafarka wanka za ka yi wace ra sannan ka sha domin ka warkar da cututtukan guda biyu wanda zai zuba a cikin sa cutar da take a fili ba ga ya bane a take ba amma dai da cuta a cikin sa ko shakka babu to da ya wanke jikin sa da wannan ruwan gaba ɗaya ya wanke cutar wace ra wanda zai sha kuma ta cikin cikin sa gaba ɗaya ke bulletin din ta eh saboda haka an ba shi dama ya sha yi wanka da shi to annabi sallallahu ayyub alayhi salatu wasalam yana shan wannan ruwan yayi wanka da shi kuma me sanyi sai ne faru sai Allah yake wa hafna lahu wa wahabna lahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan minna wa dhikra li ulil albab وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب bayan wannan kuma ya warke sai Allah ya ce wa habna lahu alahu sai muka dawo masa da iyalansa shine hakan albasari yake cewa ai ahyahumullahu ta'ala lahu bi ayanihim wa zadahum mithlahum ma'ahu ƴaƴan nan da suka mutu duk su Allah ya dasa duk suka dawo shine wa habna lahu alahu wa mithlahum da kuma kwatan kwatin su to anan malamin ka ce ne mithlahum din shine aka ce bayan wayna Allah ya kuma bashi wasu ƴaƴan adadin waɗanda za ya rasa inda yana da ƴaƴa goma sha biyu to yanzu kuma haifa sha biyu wayancan sun dawo kuma ga wasu sha biyu kaga 24 kenan misali haka adadin da ya rasa shi aka linka ba wasu kuma ka ja ƴaƴan da suka dawo sannan Allah ya raya shi sai da ya ga jikoki domin kaga ai jika ba ɗa ne yawwa kamar idan an zuwa tsarin rabon gado ɗan ɗa ai shi ma ɗa ne yana jiki to saboda haka sai Allah madaukakin sarki to shine wa mislahum ma abu sai Allah ya ce rahmatan min anjira a suratul anbiya kenan anan kuma rahmatan minna wato dan jin kai da gare mu kawai wa zikra li ulil albab sannan kuma wannan ayi ne da ya zamto wa'azi ga masu hankali shine kullun ake ga ya wanda yake cikin jarabawa in kana so Allah ya kula ka ka rika tiro annabi ayyu babban misali a ga wanda bai bai da lafiya ko wanda ya samu karai arziki ya rika tiro sannan ko mulan da zaka rike shi ne sai ran da ka zo roƙo Allah ka dau abubuwa guda uku ko hudu ka rike a zuciyarka in kana so Allah ya kula ka na farko yayin da kake roƙon Allah ka rika jin cewa Allah ya fi kowa sanin halin da kake ka tuno wannan sannan abu na biyu ka rika jin cewa Allah ya fi kowa ƙarfi abu na biyu kenan sannan abu na uku ka rika jin cewa Allah madaukakin sarki ya fi kowa sanin wato na faɗe shi ko ka rika jin cewa Allah madaukakin sarki ya fi kowa tausayin ka domin kun ji ya ce ra'abatan min indina ya fi kowa tausayin ka to duk malamai suka ce duk wanda yake tuno wannan ɗabi'ar yayin da yake roƙon Allah lokacin da yake cikin matsala to Allah zai kula Allah ya fi kowa ƙarfi ya fi kowa sanin da halin halin da kake ciki sannan kuma ya fi kowa tausayin ka sannan abu na hudu ka rika jin cewa ya fi kowa kanka shi za ma ya jarrabe ka domin annabi cewa ya Allah annabi cewa ya ashaddul bala al anbiya thumma al amsal fal amsal mafiya tsananin jarraba su ne annabawa sannan ba su rinka a matsayi sannan ba su rinka aka tsari ne to da Allah ya ma jarrabawa kowa zuwa gari to shine rahmatan minna wa dhikra kuma wa'azi ne li ulil albab amma ga masu hankali yalla yake wa qul bi yadika bijita sannan ka riki wani dimki da hannunka na tsintsiya ko ciyawa fadrib bihi kai dukan da shi wala ta'ana kada ka warware rantsuwarka shine abin da aka ce shi wato qul bi yadika bijitan wato fadrib bihi wala ta'ana inna wajadnahu sabira hakika mun samu annabi ayyub mai hakurin gaske hakurin kai ya kai ba ka ganin mutum yanzu kwana uku hudu zai ce ina ƴan san yana da yaya ce mun ba za ku fita da ni waje kenan wani a ranar da zai ce mun ba za a kai shi asibiti waje dan tsine muku ba kai na asibiti ba ranar da ya fara cutar amma annabi ayyub shekara goma sha to shi sa Allah yake mun same shi ne hakurin gaske ta kowanne bangare sai yake ni'mal abdu madalla da wannan bawan Allah da kansa ya yi wannan bawan ya cancanta an kara man matsayi kenan innahu awwab hakika shi ne komawa ne zuwa gare mu to anan gabar wata kila mutane za su su ji me wato wannan rantsuwa ce Allah madaukakin sarki yake magana ana cewa ya dauki dimtsin ciyawa guda 100 yayi duka da ita shine malamin ce malamin tafsiri ce wa zalika anna ayyuba alaihi salam kana qad gabiba ala zawjatihi yayin da take wannan kulawar da shi wani shi ma tarbiyya za a baka na irin hakuri da iyali yana wannan yanayin kaga dai ta nuna halarci ko shakka babu ta nuna halarci to amma duk da haka sai ta fusa kai kuma dama yanayin mara lafiya yana da saurin hawa yau waje hakuri wanda zai jinya ba mai hakuri yake so ba mai cin alewa da mai shan lemo da ayaba kawai da cin nama za a kai ba a wanda zai iya juriya dan shi mara lafiya yanzu sai shi ne muku ba da ya duba wani wato wani bawa Allah da tije yana ta tsida ni dan zane abokin mu mutum ne hankali ne nutsuwa ana ramba cikakken ana ramba amma wallahi kaji fadin da yake yana cewa in ba za ku sallame ni je ka ga ya wancan abokin naka idan ba za a sallame ni ba in gidansa ne baya sallami ni ina da gidan da zai ce ina lahi wa to ji ne yace ai wannan kadan ka gani aka rama kallawo yace ba Allah da abu ya motsa zai ce wani yace na wani sai Allah ya tsine ba yace amin baba ah to haka yace kuma duk ayyan ba wanda ya fito irin sa amma wallahi ya tashi ce ba yace wani Allah ya tsine ba yace amin baba shi na zauna ai Allah ba ta kare bane sai Allah ya ce to yawa ai sai an gaba ba su yiwa za ka zo saboda haka haka yake wunza in ka dan zai ga wata da jida haka yake wunza nake to har arabu lafiya girman ya kai girman da shi za ka buza da zai kike ne musu kuma kyauta kamar aki to kaga ita wannan baiwa Allah wato sai kai matakin da Annabi Ayyub alaihi salatu wasalam ta fusa kai wajada alaiha fi amrin fa'alati ya jawo cikin wani abu da kai duk da bai da lafiya ba ne ba ru ba da firata ba do bi khumsin ba da abatu wai wata rana shi ma wai zamu ce dan ta Isra'iliyat ne ta tafi neman abincin tarasa tarasa inda za ta kwadago to wata ce ne gashi ka duba Yahuda dan biya in koma bayan biyu wato annabi ayyub shari yanzu matar ta ba sai mata shari ba wai za ka ce wai gashi ne da da ta dai daraja aiki shine wai suka jawo gashin ta cikin sai yanki gashinta ta yanko musu gashin su siya shi ne wai da ta siyar da gashin ta je ta siyo abinci ta kama bayan ya ci shi ne ta gaya mata shi ne ya fi gashin shi ya rantse da Allah in ya warke sai mata bulala ɗari kun ji wannan isra'iliya ɗin ko to ga wata ma ɗaya kuma jiya suka yi ai wata nan ne wato kawai ta fita wai za ta nemo magani tana zuwa ita ta dake dan ba ta san shi dan bane ya zauna ya tara jama'a to shine ta je gurin ta faɗi shine ma ya fara cewa na san mijinki bai da lafiya kaza kaza kaza saboda haka in kina so ya warke abin da zaki ki gaya mata idan ya koma gida idan zai addu'a ya ambaci sunana ya ce in ba shi lafiya to da saboda ta je a warke ya fita ta yace in na warke wallahi sai ne miki bulala kai wasu kuma kace a cewa idan kika je ki sami ɗan ruwan jiya kaɗan ki ba ki ɗan ja saboda yayin da zai ja kuma ya ambaci suna na shine bismillah idan aka yi wannan zai tashi kawai bai taɓa yi ba yadda dai ake wa mata yanzu a cikin gidan bokaye eh saboda haka wannan abin da ya bi sai yake ya rantse da Allah in ya warke sai ya gane ta saboda an shiga gonar Allah to wannan shine malamai suka yi ta kawo wa'in abubuwan to shine bayan ya warke din ya dawo kun ga yayin rantsuwa to shine yazo to yanzu zai cika rantsuwar sa to sai Allah yake da shi saboda halaccin da matan nan take wannan ba mun fada Isra'iliya ce ta dai yi mata laifi kawai ta fita dai ba a faɗi laifin ba magana cewa gajin da ta biyar ƙarya ce magana cewa gurin sai dan taje yana bada magani shi ma zai inganta ba yahuda ne suka fada ba kuma za mu yarda da shi ba domin ya taɓa martaba annabta na to saboda haka maganar da take ingantacciya shi ne ta yi mata laifi kawai amma ba faɗi laifin ba ya kuma rantse shi ya hukunta ta ko shakka babu faɗin wannan duk da albarbar da take mai shekara da shekaru ka san gonar Allah aka shiga baki aka taɓa ba kawai mu baje haka to sai Allah madaukakin sarki ya yaba mata irin da goma jin da tayi da kyauta ta mata tayi to cewa tunda yaran kai to bar a bashi hukunci mai sauki sai Allah yake ka samu ciyawa guda 100 ka rike ta ka dinke ta guda 100 ka duba mata sau ɗaya ya isa guda da 100 yake to yayi ciyawa ko za ta ga kamar wasa ne wasan masoyi da masoyi ya zai to sai Allah ya bashi wannan hukunci sai ya samu ciyawa kawai ya dake ta da ita shikenan ya warware kaga dai bai warware rantsuwarsa ba cewa abin da yayi duka ya rantsa zai yi yayi kuma yayi shine wala ta halatta shine malamin fiki suka tattauna akan wannan shin wannan hukuncin yana nan har yanzu ko kuwa wasu malamin suka ce bai shafe mu ba domin mu ga rantsuwar kafara an gaya mana abin da za a yi me za a yi in an yi rantsuwa eh a abin na kalli haka kuke yi siyarwa za a yi ko ai da yawa mutanen mu zau tsawa san arha baya san kashe kudi sai a dau azumi ba azumi ne wata jin farko ba kayan buɗe waje dan shi zai shine ai shi ga amma abin da ake bukata matakin farko yadda aya ta faɗa shine matakin farko ai ne a ciyar da musulmi miskinai rawa goma ko ai musu tifaji ko ai ta gaiwa sai an rasa wayannan ukun shine da muna karatun mu a cikin gandun za ku tuna muka ce Allah ya kalla ka kashe 2500 sai kawai na din mutum da ya 500 shikenan kaga inda dai kudi ba a san fitta su ba zai kuma wannan gaba an fito ko tufafi a samu tufafi a ba su kudin dinki kowa a ba shi yaji biyar da kudin dinki ya kuma ko baiwa ba baiwa yanzu to sai a tafi mataki na hudu sai an rasa fa in lam tajidu akati sai ba ku samu ba za ku yi wannan amma mutanen mu yanzu ko ga mutum yana azumi kawai saboda an baki dama yayi to sai an gama kasa wayannan sannan azumi an baka dama kai yau in ka ga dama sai bayan kwana uku hudu ka kuma yi ba dole sai a jira ba yi za mutane cewa da da maganar rantsuwa to shi ne malamin fiki suka ce bai jafe mu ba wasu suka ce ya jafe mu yana nan amma wannan wata garaba ta ce akan wancan amma ba a kowanne guri ba sai gurin da misali kai rantsuwa akan za ka yi hukunci ga danka ko matarka sai bayyana kuma yana da gaskiya akan laifin ina ba za mu fahimta yana da gaskiya a kan lebun to dan kar ka warware ran tsoka sai ka dauko kai ma bulala shi ma da riya zai yayin da aka wannan ka ga dai ka warware cewa na gano kana da gaskiya amma na rantsi zo ka dauko ka tura ma tsinciyar laushi ba ta kwakwa ba kaga wannan ai kaga ba zai ji zafi ba kenan wasu malamai suka ce a'a sai hukuncin da ya shafi a nan din ba sai hukuncin da ya shafi haddi misali za a yi haji kuma mutum bai da lafiya rashin lafiyar da aka yi bulala ɗarin da daga bulala ba zai tashi ba an fahimta da kyau ko ko kuma a irin wancan laifin ne karanci amma yana rashin lafiyar da in kai mar bulala wato daga goma zuwa sha biyar ba sai ke tafi lahira to sai ka ɗauko wannan wannan shine maganar da malaman fiƙe suka yi a kai cewa ba wai kawai da mutum ya ga dama zai dauka ba sai ya fada ɗaya daga cikin bangarorin sannan zai wasu akwai malaman da suke cewa ba ai sharu man kabula na ne kirara annabi ayyubi ai zuwa lokacin su ba wani wanda ba shi da wani alternative shi yayi kai ko kana da shi yanzu cewa kai ya wato kaciyar ko kai tibaji ko kai yan dauyaye daga nan babu ai azumi ita ce ta ga shari'a na'am a abincin da ake ai kwatanta ne misali cewa wasu sun ce mun nace wanda ta kawai ne yara haka ce na 300 nace a na 500 ne 500 biyar a ciyo kowa a baki abincin Allah ta kai ka ba su kudi ba abinci yadda su za ka yi ita amu ake rashi mataki yadda su za ka yi duk da cewa wasu kila za ka iya kai su wani ya ga cewa shi da biyar din nan na 200 zai ci ruwansa sai dai ka biya yake ne to wannan shi ne to shi ne Allah yake inna wajadnahu sajira mun samu annabi ayyub sai hakurin gaske ni'mal abdu ma dalla da annabi ayyub ma dalla da wannan bawo innahu awwab hakika shi ne yawan komawa ne zuwa ga ubangiji madaukakin sarki malamai suka ce a karkashin ayar nan zaka gane cewa duk wanda yake da tsoron Allah akan kowane irin yanayi Allah zai bashi mabuta har suke kawo ayar wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja kaga tsoron Allah annabi ayyub ne ya janyo Allah ya bashi mabuta ko kuma ita matar ko dutube kaga ita yanzu saboda tana da tsoron Allah a lamarin ta sai Allah ya bata mabuta ba ya mata bulala da yiwa gashi ya bata mabuta shi ma annabi ayyub gashi yana kanta kuma ya rantsi domin yana tuno halaccin da taimaka sai Allah ya ce to ya dau tsintsiyar lauki ko ciyawa kai ya tula mata sau daya shikenan kaga duk Allah ya ba shi mafita duk wanda ya ji tsoron Allah ko ne yanayi to Allah zai ba shi mafita sai Allah ya ce wal qur'ana ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالقة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار وجهك أبابنا جرامة أنا دلتا فيني جوا رامر في كراسي إن شاء الله ناسو متنجا كراسي ديوا to kuma eh lokaci bai ba mu dama ba za mu tsaya anan lokaci ya riga ya cika abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah mu daukakin sarki ya yaje mana muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da tubobin sa madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya musu bukatun iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka rikan su da gafara idan ta ba ta zo Allah ka samu cika da kyau da imani kun ce rayuwa da talauci da ake ba mu da shi Allah ka yaye mana muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya ba shi neman aiki da waɗanda suke yi jarrabawa Allah ka taimake su اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين